muna nan a cikin suratul bakara mun kwana aya ta cikin da tara za mu tashi a aya ta da a tarwakan lahu bismillah fatiha ma salatul fatihi
اللهم صل على سيدنا محمد الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله صلى على محمد يا ربنا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معكم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم هل يو الله يشيك بدا فدين مونا نان بني اسرائيل da abubuwan da Allah ya masu na ni'ima da mutuncinsu anan sai Allah ya ce walan ma ja'ahum rasulun yayin da manzo ya zo masu min indillahi daga gun Allah shine manzon nan Muhammadin Rasulullah ya zo masu da musaddiqun lima ba'hum yana gaskata abin da yake tare da su ya gaskata annabi Isa ya gaskata annabi Musa ya gaskata taura da Injila nabada fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah waɗansu yanki daga cikin waɗanda aka ba su littafi nabada suka jefar da kitabar littafin Allah a Taurat وراء ظهورهم bayan bayan su ai lam ya'malu bima fiha ba su yi aiki da abin da yake ciki min al-imani bil rasul wa ghairihi don at-taura ya hore su su yi imani da annabin da zai zo karshe da littafin sa linjila ma ya hore su da haka shine Allah ya ce da ba su yi aiki da at-tauran da linjila ba sun jefar da wannan littafin a baya كأنهم لا يعلمون كمان بس سما فيها أبن ليك تكنت من أنه نبي حق نشي واشي النبي محمد النبي نيكسيا أو كوكو أنها القرآن كتاب الله لتافع الله واتبعوا ما تتل الشياطين سك في مية أبن الشيطان سك كرنتاوا أدب على نفذا أي تلت الشياطين على أهل سليمان مثل لوكشن النبي سليمان من السهري وكانت دفنه تحت كرسيه تبني شاكر كشن كجيرسا لما جزء ملكه لوكتين da aka kwace mulkin sa au kana tasriqu sama ko ko wani kaulin shedanun suna satoji daga sama wa tadhummu ilayhi akaziba tattara karere ta hada da wannan abin da ta jiyo wa tulqihi ta jefa shi ila alkahanati zuwa boka ya faidai nuna sai su mai da shi diwani وفشا ذلك wannan ya watsu washa sai watsa wajen mutane annal jinnata alamul ghaiba aljannu sun san gaibi wa jama'a sulaiman kutuba sulaiman ya kwace waɗannan littafan wa dafana ya binne ta falamma mata dalla dallat shayatin alaiha an-nas da annabi sulaiman ya mutu shedanu suka nuna wa mutane wurin da annabi sulaiman ya boye fasahar juwa suka fitar da ita fawajadu suka samu sihiri a ciki faƙalu sai shaidanu suna gaya mutane inna ma malakukum bi hadha iyaka Sulaiman ya mallake ku ne da wannan sihirin fata'allamu suka nemi sanin sihiri wa ramalu kutub anbiya'in suka karkade littafan annabawan su suka bari qala ta'ala Allah yace tamri'atan li Sulaiman yana kubatar da annabi Sulaiman raddan alal yahudi yana kuma raddi ga yahudawa inda suke cewa unzuru ila muhammadin da annabi ya ambaci Sulaiman cikin annabawa suna ce ku dubi Muhammad yana ambatan Sulaiman a cikin annabawa wa ma kana illa sahiran shi bai zama ba sai sihiri wato sababin abin da ya faru da annabi Sulaiman yana da wata mata daga cikin matansa ta samu gunki ta yi masa sujada a buwai kwana arba'in annabi Sulaiman da bai sani ba sai Allah ya zarge shi ya karɓe mulkinsa wannan lokacin kwana arba'in to dalilin da aka yi samu yana da zobe wanda duk san wannan nomen nan an ya an sako mashi ne daga aljanna idan zai shiga bayan gida sai ya cire ya ba wata matarsa da ake kiranta al'amina da rike masa to duk wanda ya sa wannan dutsen zai mallaki duniya da abin da yake cikinta sai ya aje wajen matan sai shaidan wani shaidani da ake ce masa sahar al-mari sai zo mata yayi kama irin da Suleiman ya ce ina zo mai sai ta ɗauka shi annabi suleiman ne ya fito wankan sai ta mika masa yana sawa sai ji hau kan kujerar mulkin suleiman ya zauna kwana arba'in to a wannan lokacin ne allah subhanahu wata'ala ya ya rike mulkinsa kwana arba'in sannan shi annabi suleiman an ce shi wannan shaidanin ya tashi sama ne yana yawo a cikin hawa'i yana wasa da zoben sai zoben ya sukuce sai ya fada ruwa da ya fada ruwa sai wani kifi ya haɗe shi kuma annabi Suleiman ya koma yana farautan kifaye tunda an kwace mulki ya ce Allah sai da Allah ya to yana cikin haka sai ya kama kifin da zoben ke ciki ya kama kifin da zai sayar ɗaya zai ci ya sai da ɗayan ya zo ya yanka sai ga zobensa yana sa zoben a jiki sai ya dawo da mulkinsa kuma zai zauna ya ce a nemo duk inda sauran marin din nan yake aka ce ya shiga karkashin tekun kasan kasan Suleiman ya ce a ja kwazo shi Suleiman ya kona shi to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo yana faɗin Suleiman cikin annabawa sai ya wuce ce ai Suleiman ba ba annabi bane dan dabo ne dan dabo ne to kaga Suleiman sunansa ya zo su goma sha bakwai a cikin Alqur'ani Allah ya ce wa ma kafara Suleiman Suleiman bai kafirce ba wannan yake nuna cewa dabo kafirci ne don annabin ce wa ma kafara Suleiman duk dan dawo kaga ba musulmi ba ke ne ai lam ya'mal sihra ya annahu domin sihiri kubrun kafirci ne walakin ash-shayatin amma shaydanu ko walakin shayatin bit tashdid wa ta'dil kabaru su kafirci yu'allimuna an-nasa sihra suna sanar da mutane sihiri al-jumlatu halimin lamir kabaru wa ya'lamuna suna sanar da su ma unzila alal malakaini abin da aka saukar akan mala'iku biyu alhamahuma min asiri wanda suka yi masa ilhami na sihiri wa quri'a bi kasri lami alka'inaini yana magana akan malakaini ko malikaini in ya zamo ma unzila alal malakaini mala'iku biyu kenan in ya zamo ma unzila alal malikaini sarakuna biyu kenan don malaku da maliku bambancin sulamin fataha a sama mala'ika kisra a ƙasa sarki a ina ne bi babila a babil babil din nan baladun gari ne fi sawadil iraq a tsakiyar iraq wakila an ce na wa harut sun harut wa marut badalun aw alf bayani bayanin lil malikaini qala ibn abbas dan abbas yace da harut da marut nan kuma sahirani yan tabo ne biyu kana yu'allimani sira abinda suke koyar da mutane yin sihiri wakila a wani kaulin an ce malaka ne mala'iku biyu ne unzila da aka saukar da su lita alimihi don sanar da sihiri amma Allah ya yi haka ne ibtila an jarraba min Allah daga Allah linnasi ga mutane amma su waɗannan haruta da maruta kowane lokaci mutum ya zo ya ce a koya masa dabo sai sun gaya masa wa ma yu'allimani min ahadin ba sanar da mutum ɗaya ta ya ƙula lahu sai sun ce masa nusan suna masu nasiha inna na inna nahnu fitnatun mu fa fitina ne Allah ya kawo baliyatun min Allah lin nas liyamtanihi lahum dan ya jarabce su bi ta'limihi da neman sanin dabo faman ta'allamahu wanda ya nemi sanin dabo kafara ya kafirta wa man tarakahu wanda ya bashi to mumini ne sai sun gaya mutum haka in ya ce shi kenan ya yi zai kafirta sai ce to bismillah bayan aba bala ta kabar karka kafirta bi ta'limihi da neman sanin sa fa in aba illa ta'lima allamahu in sun yaƙi shi ne a gaya mashi kawai ai ba komai in wannan ne kamar mutum yana neman duniya in ka ce za ka kafirta ai zan tuba ai zan tuba to Allah subhanahu wataala ya kawo wannan jaraba in yaƙi sai su sanar da shi bai ta'allamuna suna neman sani min huma daga haruta da maruta nan ma yufalliqani bainal mar'i wa zawjihi sihirin da zai raba tsakanin mata da miji ya yi abu da kullum ila akhir kowanne ɗaya ki ɗaya wa ma kun bi na min ahadin Allah ce ɗan dabo ba su cutar da mutum ɗaya bi siri da siri min ahadin illa bi idinillah sai da nufin Allah bi iradati wa yata'allamuna suna neman sanin malukum abin da zai cuce su bi lahirati a lahira wala yanba'un ba zai amfane su ba huwa sihiri shine sihiri wa laqad alimu haqiqa sun sani ayil yahudu laman istarahu duk wanda ya zabi yin dabo ibtida'u muta'alliqatun lima qablaha wa min mawsulati kitara wa zabe shi aw istabdalahu ko ya musaya shi kitabillah ma lahu fil akhirati min khalaqin ba'ida rabbul lahira nasibun fil janna wa labi sama yayi muni shay an sharo da suka saya bihi da shi an bazan suka sai da kanun shi ay shari na ay hazza rabanta من اللاهرة إلى اللاهرة أن تعلموه سكا نيمي سنين صحيح أوجب لهم النار مكنا نيما سير سنين سيرين يا وجب تامسوتا لو كانوا يعلمون da sun kasance sun san hakikan ma yasiruna ilaihi abin da za su zamo zuwa gare shi na azaba ma ta'allamu guda ba su nemi sanin sa ba
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ولو أنهم لا يهون زنكزن آمنوا زنبارك اسكاب النبي ده النبي والقرآن ده القرآن والتقوى ده والله سكت يا يقوبا الله بترك معاصيه دبل سابا مس كثير كمن سهري وجواب لو محذوف أي لو أصيبوا ده أمس ساكيا دل عليه لمصوبة ثواب لا لا وهو لمصوبة نم مبتدأ واللام فيه لا من ذيك تكين لا من فرقنا للقسم الأنطوان التي لمصوبة من عند الله wallahi lada daga gun Allah khairun yafi khabaru labarin sa ne ma sharau bi am an busau daga abin da suka sai da kanun su da shi law kanu ya'lamuna da sun san annahu khairun alkhairi ne na asaru da wazabi sirri alaiha kan imani ba ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina ya masu imani kar ku faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam ku ce ra'ina amrun umri horo ne min almura'at daga kiyayewa wa kanu yaquluna lahu zalika suna fadin haka ga wancan ga annabi wa hiya bi lughati alyahud sabbun a lugan yahudawa ra'ina kalmar ra'ina zagi ne min ar'una fasuru suka yi farin ciki bi zalika wa qadamu bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana da annabi fa na almu'minina anha Allah baya son a taba manzon Allah duk sanda aka taba annabi Allah ne yake ba da amsa da kansa lokacin da mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suna da wani irin gaisuwa mai kyau bayan duk irin girmamawa da ake sai su dinga cewa annabi ra'ina ra'ina ra'ina ka kiyaye mu mu kiyaye ka ma'ana kana cikin kiwo tsakaninmu da kai su kuma a kalman wannan ra'ina din na yahudanci zagi ne wato daga ru'una ne kamar mai makyarketan hannu ko mai rawan jiki to da suka ji ana gaya wa annabi ra'ina sai su ma suna gaishe shi da ra'ina ra'ina su larabawa da nufin girmamawa su yahudawa da nufin zagi Allah ya ce to kuma masu nufin girmamawan ku bari ban yarda a fake a zagi annabi na ba saboda haka kuma la taqulu ra'ina ku canza wani kalma mai kama da ra'ina din wa qulu ku badalaha unzurna unzur ilaina ka saurara mana ko ka dube mu wasma'u ku ji ma tumaruna bihi abinda ake horon ku da shi sama a kabulin irin ji na karba وللكافرين عذاب أليم عذاب مرددية تبت كافرين ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ودن سو كافر تشدك أهل الكتاب سيقولي با وللمشركين قولا رباوا من العرب دقلا ربا من المشركين دقلا رباوا أدفهم على أهل الكتاب أن ينزل عليكم من خير أتوكم مكد على الخير وأي من ربكم حسدا دون حسدا لكم غريكم والله يختص برحمته ألا يناتي بنتا درهم السا من يشاء ونديسو والله ذو الفل العظيم ألا ما أبو جنفل فللاني من جرما أنت قوة توتا أنا كونا غشي وانت أما بنا حسنا إن دي توتا كحسنا نباتا غشي من ذا صلى الله عليه وسلم ألا ينقى مسا يهود النبسوسان أن القسياني سنكرتا التوراة سنغني سنكومي me ya hana su bi annabi sallallahu alaihi wasallam a kawai hasala hasala an ce wata rana a zamanin annabi isa alaihi salam shedan ya zo wajen annabi isa ya ce kai annabin allah ne allah ya zaɓe ka har yana magana da kai kai mini hanya ka kai ni wajen ubangijin nan in tuba in tuba isa annabi musa ya ce ka aiko in shedan ya tuba ai an huta ai an huta ya je wajen ubangiji bawanka shedan yana neman tuba wajenka Allah subhanahu wa ta'ala ce a ka gaya wace dan ai abin da ya hada ni da shi mai sauki ne ba wani abu yayi min ba ya ki yin sujada ma annabi annabi Adamu alaihi salam ne to saboda haka idan yana so mu daidaita da shi ya je kabarin Adamu ga ya can ya je ya sujada yanzu nan sai gafarta mishi Allah kai kuma annabi Musa ka ce abin ya ku zo da sauki ai ba zai ci abin zai sauki haka ba sai ya dawo sai ya dawo sai shaidan ya zo wajen sa mai ubangiji na ya ce ya ce kai je kai ma adamu su ce da kawai shikenan sai ce to ina zuwa sai da bai dawo ba shi ba zai dawo ba hasada to haka aka samu wani bawan Allah wani sarki kullum in ya zo akwai wani malami bawan Allah mutumin girki ka san a fadawa ba irin wanda ba a samu sai aka samu wani mutumin kirki yana zama kusa da shi yana masa wa'azi a takaice idan ya zo gaban sarkin sai ce sarki abin da nake ce maka hasin ilal muhsini ilaika wal musiu sai ka fi isa'atu sarki duk wanda ya kyautata maka ya kyautata masa amma wanda ya munana maka ka bar shi munin shi ya ishe shi shi sarki yana jin daɗi yana kusata shi da shi kullum ya zo kullum ya zo sai ce zo nan kusa da ni ka zauna to ashe cikin badawan akwai mai jin haushinsa rannan sai ya zaga ya je samu sarki bayan an watsa ya ce ranka da eh ina so in maka wani magana amma ina tsoro ya ce me maganar ka wannan malamin da kake kusa da shi wallahi makiyin ka ne makina eh makina ce eh ya kai ka gane makina ce ai in ya fita ce mana yake yi ai ba ku gani ina kusa da sarki bakinsa ɗoyi yake yi bakin sarki ɗoyi ya ce ya zai gane ce ka kira shi yau da daddare bayan kowa ya watse ka kira shi za ka ga abin da zai faru sai ce to an watse da daddare ka kira mun shi sai san haka da yaje sai ya ce zo mu je gida sai je abinci sai ya sa tafarnuwa ya sa albasa duk kayan doyi ba sai ya ce mu ci sai da ya gama ci sai ya ce to ka je sarki na kira kai malam da ka je bakinka na doyi sai ka zauna kusa da sarki in sarki na magana sai ka dinga kau da kai saboda gudun kar ya ji doyin tabarnuwa a bakin shi sai kuma shi ne ya ce a abin da ake faɗa ba gaskiya ne ba kaga muna magana da shi yana kau da kai ashe bakin na wani ɗoyi kenan ha to sarkin kuma yana da wani al'ada ɗaya idan zai baka kyauta zai rubuta takarda da kansa ya ce wannan takardan ka kai ma gwamna na na wuri kaza in rubutunsa ne da kansa to kuɗi za a baka kyauta mai tsoka in ko ya sa wani ya rubuta kashe ka za a yi to sarki ran nan saboda haushi bai tsaya wani ya rubuta ba sai ya ɗauko takarda sai rubuta ce wannan takardan in ya zo wajenka abinda nake so da shi ka kashe shi ka fede shi fatan ma ka cika min da kaikai ka aiko min da shi sai ba wannan malami amma rubutun sa ne yace maza da safe kar ka tsaya ko ina sai wajen wani ashe wannan mai hasanan yana na a bakin kofa yana zuwa yana ya aka yi yace a sarki ya aikin ne sai ga rubutun sarki sai kuma hankali shi ya tashi ni da nake so a kore shi kuma kyauta za a bashi ba zai samu kyautar nan ba to Allah ka taimake ni in kai takardar nan yace ai ba kai sarki ya aika ba ni ya aika yace ka taimake ni ka taimake ni in kai takardar nan yace a a to in sarki ya gani me zan ce ce ka boye kwana uku kar ka zo fada shi yana ganin zai je rungumo kyauta ya zo ya bashi wani abu yace eh ya matsa min ya matsa min sai ce to ga takardar yace ya zauna gida kwana uku shi ko yana zuwa sarki wancan gwamnan ya duba takarda ce to ai sarki ya ce in kashe kai ce ai ba ni ne mai takardar bai ce ai bai faɗi sunan kowa nan ya ce wallahi ba ni bane ya ce ai sai ai magana ta kare ba kai bane wane ne wai kawo takarda kai kame ya ce ko mu ya kashe shi ya cika abin da kai kai ya aiko ma sarki sarki yana ganin ya kashe malami bayan kwana uku sai ga mutum ya zo gabansa yana zuwa gaban sarki sai ce a hasin ilal muhsini ilaika wal musiu fa yakfihi saban sa'ati duk wanda ya kyautata maka ka kyautata mishi mai muni ka bashi munin shi ya ishe shi ishe a ya aka ya aka yace me aka yi ranka ne ban aike ka bai ce ai na je ce a baka je ba ya mini labarin gaskiya me aka yace ai kaji kaji kaji inda aka yace ba kai ne aka ce baki na na doyi ba ka ce baki na na yace wallahi ban taba ganin haka ba to ya ake ran nan da ka zo waje na sai na ga in ina magana kana kawai da kai ce ran kai da ya bani abinci ne mai tafarnuwa kuma yace kana kira na na zo shi yasa nake kawai da kai yace maganan ka ya tabbata ya mutu me kyau da dama ya kyau da dama shi mai muna nawa muna nawa ya ishe shiga muna nawa ya hau kansa don haka a kowane lokaci mai hasala cikin bakin ciki yake cikin bakin ciki yake kawai mutum ne ya dauki dutse ya jefa ma wani zai dawo kansa zai ƙara jin haushi ƙara ɗaukan wani zai jefa ma kansa zai kawo jin haushi haka nan kullum har shi ya mutu da bakin ciki saboda haka yahudu kullum har yau bakin ciki suke da musulunci tun da dai mu annabta ya ƙare kansu ya tashi akan ku ya soma kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansu kuma za ka ƙara wani abu ba to kullum ma kirki musulunci na yau da gobe da abin da kake ji na rigimar na musulunci na kaje kajen nan yahudu ne saboda hasada kuma ba za a warke ba to shi ne manasa ولما قال
ما نلقت ولايتنا نزهانات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل
ما ولما عن الكفار لوكتين دا كايبرين سكاي سوكا في النفس أشكي النفس وقالوا إن محمدا يأمر أصابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا نزل فالقرآن أكوي ناسه أكوي منسوه معنى الناسه ده منسوه akwai ayoyi alkur'ani wadda hukunci ne ana karanta su amma babu hukuncin gashi ayan alkur'ani ana karanta shi amma an ɗauke hukuncin an canza to shi ayan da ya zo ya shafe wancan hukuncin sai a ce mashi nasihu shi ko wancan hukuncin da aka shafe sai a ce mansuhu to irin wannan yana da yawa a cikin alkur'ani ya kai wajen ɗari biyu ɗaiɗaiɗai wuri ɗari biyu misali za ka ga ya zo kuma kashi uku akwai wanda da karatun da hukuncin an ɗauke akwai wanda an ɗauke hukuncin akwai karatun akwai wanda yake dukkan su an ɗauke to kamar a cikin a cikin alkur'ani da akwai ashru la'aratin ma'alumatin qad harimna ka san a musulunci idan mace ta shayar da mutum ko ba ita ta haife shi ba ta zama uwar shi inda yana jinjiri ta ɗauki nono ta bashi bai kai lokacin yaye ba ya zama uwan shi saboda ka ta zama uwan shi duk abin da ya haramta na tsakaninta da ɗanta ya haramta tsakaninta da wannan ɗan da ta shayar to amma alqur'ani a da farko sai ce ashru rala'ati tsotso goma ne ke haramtawa ɗaya bai haramta ba to sai aka zo aka yi nufin wannan aka shafe aka ce khamsu rala'ati har bayan annabi daga baya kuma alqur'ani duk da muke karantawa ba khamsu din nan ba khamsu to anan ake samun sabanin mazhaba imam malik yake to idan mace ta shayar da ɗaya jinjiri in dai bai kai shekara biyu lokacin yayi ba ko da matsawa ta yi a kofi ta bashi ta zama uwarsa amma mu tazara yake wai ko da an hada da ruwa in dai gardin bai tafi ba yaron ya sha to yaron nan matan nan ta zama uwarsa ƴaƴan matan nan sun zama kanninsa ko yayyinsa uwar matan nan ta zama uwarsa dan ta zama kakansa uban ma ya zama ubansa to da ka abubuwan da ya haramta guda bakwai na dangantaka shi ma ya hau kansa na dangantaka sai sha biyu ya ce a sha ɗaya ba zai ba sai an yi biyar sai an yi biyar tukunna me hujjanka imam malik ya ce eh gaskiya ne hamsul al'ati an samu sahabban da suka ruwaito haka amma mutum ɗaya ne saboda ka ni ba zan dogara da mutum ɗaya ba ko da yake na yadda da sahihancin hadisi na yadda da wanda ya ruwaito amma dai ni dai guda ɗayan nan dai in dai an sha tun da dai Allah ya ce tsotso ni ko tsot ta haramta shi ko shafi ya ce ai tun da an ce biyar sai fa an kai biyar ɗin saboda ka in matar ka ta ba ɗaya ɗaya nono so ɗaya shikenan bai zai zama haramun ba to kaga wannan an an ɗauke shi da kuma wani hukunci a cikin alkur'ani a shehu wa shehata azazana ya fardumuhuma albaitata da akwai shi tsoho da tsohuwa an sun yi zina a gefe su baki daya to wannan kalman ba shi a cikin alkur'ani a bar hukuncin na nan dan duk wanda ya zama musini za a jefe shi to kalman a shehu wa shehata izazana ya fardumuhuma albaitata an ɗauke shi da kuma inda da can kame a kawo gado hukuncin gado sai alkurani ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan al-wasiratu lil walidayni an wajauta muku idan ɗayan ku ya ga alaman mutuwa in har yana da wani alkhairi da zai bari na dukiya to yayi wasiyyaci ce a san ubana da uwata a ba su kaza a ba su kaza ga ayan ana karantawa amma ba ta aiki yanzu domin ayan gado ya zo ya kasa yace uba in yi in ɗanci ya mutu yana da ‘ya'ya magada banda uban to lallai a fara kasawa shida a ba shi ɗaya a kasa shida a ba uwar kaga can a maganan wasici yana cewa ina iya cewa a ba shi rabi ko abin nan to wannan shine to annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yana faɗin wannan sai suka ce ka shi ma annabi bai san abin da yake ba je ya ce ai kaza gobe kuma ya ce Allah ne zai haka Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza to nasihu da mansuhu kenan to shine Allah yake cewa ai duk abin da kaga mun kawo ma'anan samin ayati nazala hukumuha wanda hukuncin ta ya sauka in ma ma'a lafziya ko tare da lafazin ta awalan wa fi qira'atin bi lammin nuni nunsa min ansaha aina muruka muhore ka a dauke hukuncin au jibrilu bi nafiha au nan sa ko muka jinkirta ta fala nazala hukumuha ba mu saukar da hukuncin da ba wannan ruhu tilawatu a auna akhira ko mu jinkirta ta adahul mahfuz wa fi qira'atin bila hamzi auna saha min an-nisyani ainan suka ha mu mantar da kai ita na muwa mu shafe ta fi kalbi a cikin zuciyanka wa jawabu sharri Allah ce duk sanda kuka ga mun yi haka na ti bi khairin min hadha mu zo da wanda yafi alkhairi da gare ta an faulil ibadi fi suhulati a cikin sauki aw kasrati al-ajri ko yawan lada kaga hikiman saukan qur'ani a hankali kenan ba kaman a taura da aka saukar gaba daya ba in tsananin ne tsananin ne har abada ba canji in saukin ne saukin ne har abada alqur'ani ko sai aka saukar da shi a cikin shekara 23 dan kuna cikin cikin wani abu mai tsanani sai a sake saukar da wani wanda misali kaga da idan mace ta mutu wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-qawl haka aka ce ayan nan ana karantawa wanda suka mutu daga cikin ku suka bar mata to ai wasici ga mazajen su su ba su kayan jin daɗi na shekara guda wato mace ta zauna shekara guda babu aure sai a bata abinci sai aka yi nasiyan wannan sai aka ce yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara kaga an cire wannan ɗai- shekara ishirin- shekara ɗaya ya wuce sai kuma a koma sai ta yi wata hudu da kwana goma wata hudu da kwana goma nan ta gama idda to kaga wata hudu da kwana goma ai ya fi shekara guda sauki ko abinda za a bayar na wata hudu da kwana goma ya fi shekara guda sauki ita Allah ya ce da abin da ga mun yi haka to za mu zo da wanda ya fi alkhairi ne aw mithliha ko kaman ta fi taklif wa thawab a cikin kallafawa da lada alam ta'lam shin baka san anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon komi ba wa min akwai daga ikon Allah an nafsu dauke hukuncin wa tabdilu da musayawa wal istifham cewa alamta alamtin nan litaqari tabbatarwa ne kasancewa Allah mai ikon komi ne alamta alama anna Allah lahu mulku samawati makasan cewa Allah yana da mulkin samai wal alli da kasa ba yaf'alu fihi ma ma yasha yana aikata abin da yaso a cikin su wa ma lakum min dinillahi min dunillahi min wali ba ku da wani wani majibanci da zai kare ku in ba Allah ba wala nasinin ko mai taimako yamna wa azabahu ankum wanda zai hana azaban sa gabanin ku in atakun in ya zo muku wa nazala lamma sa'alahu ahlu makkah aya ta sauka lokacin da mutanen makka suka roki annabi an yi wasiya ya yalwata garin makka kowa je garin makka da ya san gari ne duk duwatsu duk kwari tudu kwari tudu to manzon Allah ka roka mana Allah ya yalwata mana makka ya zama mai faɗi mu ji daɗin gini waje alu safa zahaban ya mai da dutsen safa zinari kawai mu dinga ɗauka Allah ta'ala ya ce am aturiduna an tasalu rasulakum kuna so ku roki ku tambayi annabin ku ne kama su ila Musa kamar yadda aka tambayi Musa sa'alahu qaumuhu mutanansa sun tambaye shi min qablu can gaba min kaulin cewa arina Allah jaharatan ka gwada mana Allah a bayyane ai wannan yayi kama da haka Allah ya yi makan duk dutse ku ce a waye gari ya zama sarari Allah ya yi saban dutse ku ce a waye gari ya zama dinari ai Allah ba ya yin haka yanzu Allah yake shi yake azurtawa ko wa ma min da'watin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ila mustaqarraha mustaqarraha bi kulli ai Allah yana da iko ya kama kowa kudi a jihunsa yana da ikon kowa ya waye gari ga kudi a karkashin matashinsa Allah baya yin haka ba al'adansa bane sai ya sa sababi in kana son kudi ya kai noma tuwon kai noman noman ya baka a Allah ke baka in ya ga dama kai noman ya hana in kana son kuɗi je kai kasuwanci ka je kai kasuwanci in ya ga dama ya bada riba in bai ga dama ba ka je ka faɗi in kana son kuɗi ka je kai aiki ka je kai aiki in ya ga dama ka karbi kuɗin ya sa albarka in bai ga dama ba ka rasa inda ka zuba su ka dinga cewa ina da rariyan hannu to Allah subhanahu wataala shi abin da yake yi ya sa komi irin wannan wai ana so a ga Allah ne kirikiri don wannan a mai da dutse ya zama sarari yanzu yanzu nan ai Allah ake so a gani ko a mai da dutse ya zama dinari ya Allah zai ce to karku dinga yin irin na mutanen annabi Musa saboda kabilun suka ce wai ba zan zuba da gaskiya ba sai sun ga Allah kurukuru to wa man yakabaddalil kubra wanda ya musa ya kafirci da imani ai ya fudu ya karbe shi bada lahu musayansa tarkin nazari a cikin barin nazari fil ayatil bayyinati a cikin ayoyi bayyanannu ayoyin da zaka san Allah ga yanan da yawa wa fi kulli shay'in lahu ayatun yadullu ala annahu wahidun komi ka duba akwai aya wanda yake nuna Allah shi kadai ne in ba don ayoyin ga yanan da yawa wani in ba don Allah ne yake juyar da mutum ba wani a irin kuɗin da yake da shi ba zai tsufa ba ko domin duk adam da za a saya kara tsufa yana da shi yana da kuɗin ko amma jujjin shi duk kayan adon shi duk maganin shi tsufan da ya zo ko sai an ga alama sai fuska ya nuna jiki ya nuna tashi ya nuna da sauransu wannan kawai bai sai saka san Allah ba an haifi da a kankani a gani a gidanku ko ne ya taso ya girma ya fi ka kuɗi ya fi ka daraja ya fi ka wayo ba ka ga bai shi ba in to ayoyi dai ga yana dubi sama dubi kasa dubi ka har ma malamai suka ce wanzur ila nafsika summa dagili lil alamin ulil thumma sufi fara duban kanka har ma Allah yana ce wa fi anfusikum afala tusirun kana neman ka san Allah to dubi kanka tukunna mana kowa ya dubi kansa ya san da ba haka yake ba kowa ya dubi kansa ya san shekara goma da ya wuce ba haka yake ba ashirin da ya wuce ba haka yake ba nan kuma goman Allah ya san abin da zai zama kuma wa qabla wanda duk ya nemi wani aya banda wannan ayoyin da yake tare da shi wa qad dalla sawa'a sabil haqiqa ya bace mu madaidaicin hanya hada tariqal haq wa sawa'a fil asli al wasad wanda alladhi ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الذهب فاعفوا واتقوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخلوا الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم أولئك برهانكم إن كنتم صادقين
لا بل وسمع ود الذين ود كثير
ود كثير من أهل الكتاب حقيقة يوانشي لك أهل الكتاب من يبوري لو يردوكم da sun mai da ku min ba da imanikun bayan imanin ku kuffaran sun mai da ku kafirai hasadan dun hasada min indi anfusihim daga wajen kanun to amma da bilal idan sun dawo daga yakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sukan wuce wani coci sai su tsaya suna sauraron wa'azi sai su samu sashin hadisai wanda zai karfafe su akan imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam samu sashi daga cikin yau abinda ake karantawa na yahudan nan wanda yake sa ƙara ƙarfin su a rikon qur'ani da yahudu suka ga cewa suna sauraro sai suka yi tsammanin za su yi ridda sai suna kiran su zuwa su zo su shiga addinin su suna ɗora su sai amma da yace yaya za mu warware yaya abinda nake mun so in tambaye ku wai shin a littafin ku mene hukuncin warware alƙawari sai suka ce a ai walwala alƙawari abu ne mummuna a wajen mu daidai yake da kisan kai daidai yake da kisan kai sai to mu ma mun yi alƙawari da manzon Allah mu bi shi matukan rayuwar mu ba za mu warware alƙawarin mu har abada shine aya ta sauka wadda kasirun min ahli kitabi law yardunakum min ba'di imanikum da sun mai da ku bayan imanin ku kufaran hasadan don hasada min indi anfusihim daga min hasadan hasada abin min inda anfusin min inda anfusin hamalatu anfusun makhabisa rayukan su mummuna da dauke su alal hasari bisa hasada min ba'di ma tabayyana lahum bayan gaskiya ya tabbata musu alhaqu bi tawrati fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sha'anin annabi muhammad fa'afu anhum utrukum ku bar su ya rasulullah wasu ku kauda kai a'ridu bila tidazu mu karku zaka musu hatta ya ci Allah bi amrihi har Allah ya zo da horonsa bi ma cikin su min alkitabi na yaki inna Allah ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne bisa dukan komai wa hadha wannan da yake cewa fa afu wasfahu hatta ya ci Allah bi amrihi shi ma da farko ne daga baya an yi nasihin sa bi ayati sayfi cewa a yake su wa aqimu salata ku bani sallah وآتوا الزكاة كبار زكاة كما أوجب الزكاة كلما أوجب الصلاة أذكر الصلاة كون يا الله يا أوجب الصلاة زي أم زكاة لأن الصلاة أكبر عبادة البدن domin sallah ita ce mafi girman ibadan jiki zakka kuma shine mafi girman ibadan dukiya wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin abinda duk kuka gabatar ga kanan kuna alkhairi ma'atin biya bibiya kasilatin kaman sada zumunci wa sadaqatin da sadaqa ta jidu za ku samu sawabahu ladansa inda Allah wajen Allah tabaraka wa ta'ala inna Allah bima ta'maluna basir Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne mai jarikum ya saka muku fihi da shi na'am wa qalu suka ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan ay yahudu yahudawa sun ce ba mai shiga aljanna sai yahudawa wanda ya zama bai hude jamu haidin wato sun ce wanda ya zama bai hude kai shi zai shiga aljanna yahudawa suka faɗi haka nasara najrana kuma suka ce ba mai shiga aljanna sai nasara innal jannata lan yadkhuluha illa man kana nasraniyan wannan maganar su ne lokacin da suka yi munazara baina idan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahuda aqsama alyahudu lan yadkhulaha illa alyahudu rantsuwa yahuda suka rantse ba mai shiga aljanna sai yahudu wa qasaman nasara nasara suka rantse lan yadkhulaha ba mai shiganta illa nasara sai Allah ta'ala Allah ta'ala yake tilkal qawlatu wannan magana wato magana ne a amanihin gurace guracen su shahawatuhum al-batila qul kace masu hatu burhanakum ku kawo dalilin ku hujjatukum hujjanku ala dalika bisa wancananka in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya bale yadkhul nan بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون bale yadkhulul jannata Allah ya ce haka ne maganan ku ba gaskiya bane zai shiga aljanna ghayruhum wani su man aslama wajhahu lillah wanda ya mika fuskarsa zuwa ga Allah ya jawo ga al'amarin ubangiji in qala li amrihi wa qussa alwajhu li annahu ashraf dhara an ke man ta fuska dan shine mafi daukakan gabobi wa ghayruhu wani fuska aulashi yafi alhali wa huwa muhsinun yana mai kyautatawa musulun anan muwahhidun wanda yake da tauhidi falahu ajruhu la dan sana gare shi inda rabbihi wa ubangiji sa ai sawabul janna wala khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanuna ba sa ralana a cikin lahira kuma yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune wata rana kamar yadda muka samu a cikin hadisin arba'una hadis wanda wani mutum ya zo wajen manzon Allah ba gurbin tafiya tare da shi mai tsananin faranin su babu ya tsaya gaban manzon Allah har ya da gwiwan da annabi da gwiwansa ya ce ba ni labari akan musulunci ya faɗa masa shahadatu Allah ilaha illallah sai da anni rasulullah iqamu salat ita zakka sawm ramadan hajj albayt man istata ilayhi sabila yace sadaqta ya koma wajen imani yace an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadri khairi wa sharri yace sadaqta ya koma wajen izani yace anta abudallahi ka annaka tarahu in lam takun tarahu innahu yaraka yace sadaqata ya tambaye shi a matas sa'atu yace mal mas'ulu an hadhi ala min sa'il har dai da ya gama tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya juya sai yace kun san mai tambayan suka ce wane ne yace jibrilu ne ya zo sanar da addinu to Allah subhanahu wa ta'ala yana so ya sanar da mu'minai cewa duk wanda ya tabbata akan abubuwan da jibrilun nan ya zo ya faɗa to dan aljanna ne man da halin jannata wato ne zai shiga aljanna in da mutum ce la ilaha illallah la dan sana gare shi ba tsoro har abada to shine Allah subhanahu wataala ya ce a gaya musu duk wanda ya mika wuya ga Allah ya zama musulmi wa huwa muhsinun muwahhidun domin insani shine kororuwan musulunci domin imani ya kasu kashi uku لا إله إلا الله سنة آ... آ... إيمان الخوان لا آ... إيمان العوام لا إله إلا أنت إيمان الخواص لا إله إلا أنا إيمان الخواص الخواص to la ilaha illa muhalli ne na tauhidin amawa dole gurana zai sallah zai azumi zai zakka zai bidine in ya gama wannan musulmi ne to idan ya kai matsayin da yake cewa la ilaha illa anta to ya wuce Allah ba abu yake ba kullun yana gare shi duk abin da zai yi sai ga ai akwai Allah a wurin ba zan saba mashi ba in zai saba ne ce ai Allah yake yana gani na to ya zama makamin la ilaha illa anta muraqaba yana sauraron ubangiji kenan to idan ya zama lokacin da ya fana ya zama ba komi sai koma wajen Musa wa yani an ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana sai ga ai ba sama ba kasa ba komi abin da yake gani kawai da aikin sama da abin da yake aikatawa Allah ke wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna to anan to kaga akwai islamul islami akwai imanin imani akwai ihsanul ihsan in hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan to anan Allah yana gaya ma za a shiga aljanna shi mai la ilaha illa ma zai shiga aljanna ba mai la ilaha illa zai shiga aljanna mai la ilaha illa ana wanda ya fana'i ma zai shiga aljanna amma kowanne akwai matsayinsa step by step ne ko akwai first class akwai second class akwai third class a aljannan ma haka suke kamar duniyar nan ma ai ko mutane akwai first class a ma'aikata ko akwai second class akwai class class din yana sama to bangaladin nan su ne a harifai waliyai saboda haka maganar su ba ba mai ganewa sai su in sun suka yi magana wannan da yake kasa sai ce ka ji ka here ce Ka ji ka here ce. Ko? saboda bai sani ba ko kamar turancin makanike ne da makaniki ko yanzu in kaje wajen makaniki zai ce ba ni su bana goma ko kai da ba yaron shi ba zai ka kwaje ko mishi kwara goma ko amma yaron shi ya sa abin da ke nufi zai na ko kwara ɗaya ce gashi to kai goma ya ce wai kai to Allah gafara a nan a kullum haka ake jayayya da arifai waɗanda suka yi mukamin mursali wanda ba sa ganin kansu ba sa ganin ka ba sa ganin kowa Allah kawai suke gani ba mai cuta ba mai bayarwa ba mai hana sai Allah shine Allah ya ce wa huwa muhsinun in ya kai mukamin mursali to sun shiga aljanna shi mai mursali ba duk anan anan duniya shiga aljanna ne me aljanna duniya baka san mai cutan ka ba baka san mai baka ba wani ya cuce ka baka san shi ba baka gaba da kowa akwai dadin da ya wuce wannan kowa ba ka gaba da shi kai baka san wani abokin gaba ba ka san mai cuta baka san mai bayarwa ba ka shiga aljannan duniya kenan kafin ka je lahira to wannan Allah yana maida ma nasara da suke ce su ne yan aljanna Allah ya ce ga irin wanda zai shiga musulmi zai shiga musuni zai shiga kuma musinin nan sai aka ce la khawfun alaihim wala hum yahzanun shi musulmi in ya je in akwai cuko-cuko akwai haufi kadan akwai haufi watakila dan da dake shi ko a kai shi wani ya gade a sa shi kurkuku sannan a kai shi aljanna shi ko musulmi ya wuce wannan lafafu alaihi wa sallam wa qalat yahudu yahudawa suka ce laysat nasara ala shay'in musaddim bihi wa kafarat bi isa wa qalat nasara laysat yahudu ala shay'in nasara ma suka rama suka ce huda ba su akan komai musaddim bihi wa kafarat bi musa wa hum yatluna alkitab suna karanta littafi na'am almunazzala abin saukarwa alaihi ma kansu wa fi kitabin yahudi akwai cikin littafin yahuda akwai gaskata isa a cikin littafin nasara kuma wa fi a cikin littafin nasara tasdiqun akwai gaskata musa wal jumlatu jumlan nan halin hali ne wa an tambayi sai na aliyu sarana kawaye gari kaifa asbata sai ce na waye gari uhibbul fitnata wa akrahu al-hatta wa usaddiqu al-yahud wa an-nasara akan makallan me kace ce na waye gari yau ina son fitina kuma ina kin gaskiya na dabka sai hudu da tsara to maganan a zauna ai karatu sai ce to ku zo ku ji waye bai son kuɗi waye bai son yaya إنما أملاكم وأولادكم وأموالكم فتنة ko wa aka rawar haka ina kin gaskiya wa ke son mutuwa ba gaskiya ba ne oh to kai ma kana ki wa usaddi kul yahudu wa nasara na gaskata yahudu da nasara dan Allah ya kare ta sai ni na kare ta su yahudu ne suka ce laifin nasara alaihi haka kuma yake nasara sun ce laifin yahudu alaihi dai haka ma daidai suke wannan ce kai banza ne wannan ce kai banza ne duk kuma banza ne Allah ya ce kazalika kama qala haulai kamar yadda waɗannan suka faɗa qala alladhina ya la ya'lamun mushrikai ma suka faɗa min al-arabi daga larabawa wa ghairi da wurin su misal qawlihim bayanin lima'ana zalika ai qalu sun ce ni kulli dinin kowane ma abokin addini laysu ala shay'in ba sa kan komi والله يحكم بينهم الذي هو كنت تكانس يوم القيامة فيما كانوا تكن أولا سكسن يختلفون سنة ساباني أشكنس من أمر الدين نلم اليوم الدين فيدخل المهق الجنة الموطن النار شكد مي قفيا الجنة مي بناك وشكد شيوتا
ومن أجله من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وتنشي خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا مالكين فهم في الدنيا ولبثت لاجلا على مطعمهم ولا شاهد مشرق ولا مغرب واينما تردوا فقد وجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه وله ما في السماوات والارض كل له قانتون ومن أظلم أي لا أحد أظلم بامت ديدي في ذلك ممن منع مساجد الله fiye da wanda ya hana masallatan Allah an yi zukara fi hasmuhu bis salati wa tasbih ya hana a ambaci sunan Allah a ciki da sallah da tasbih wasu ayoyi aiki fi kharabiha a cikin rushe ta bil hadmi aw ta'zili nazalat ta sauka ne akhbaran an rum dan labari ga rumawa alladhina kharabu bait al muqaddas wanda suka rushe bait al muqaddas ko ko ya sauka ne bil mushrikin lamma saddu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam da suka kada annabi amal hudaybiya ta shekaran hudaybiya anil bait gabarin daki kaga anan Allah yana nufa cewa ka hana a ambaci Allah a masallacin Allah ka rushe masallaci. Ko? Din ya ce fi buyutin. Azina Allah an turfa wa izkar fi shasmuhu bil gudu wal asal. Su waye za su yi wannan rijalu? La tunihim tijaratu wala bay'un an zikri Allah wa iqamis salati wa ita'i zakati yakhamuna yawma taqallabu fihi qulubul afdal li yajzihum Allah ahsana ma amilu wa yazidhum min fadlika masallacin ka ba a zikri bai zai Allah ce wa mana zulamu ba azzalimi kaman wanda ya hana masallacin Allah an yuzkara fi hasmuhu bis salati wa tasbih wa sa'ayati kai rushe ta mai masallacin da ba ambaton Allah ai rushe shi ce na'am ulaika wadancan nan ka ma kana lahum bai zamo bai kamata gare su an yi rukuduwa su shige ta ba illa khaifina sai suna masu tsoro khabarin bi ma'anil amri ai akhifuhum ku tsoratar da su ku tsoratar da su bin jihadi da jihadi fala yadkhuluha ahadun aminan kar mutun tsaye shiga min dace lahum fid dunya khizun kaskanci ya tabbata gare su a duniya bil qatl da kisa wa sabi da kamu wa jizati da kudin haraji wa lahum bil akhirati azabun ali azim azaba babba ya tabbata gare su a lahira huwa nar wannan ayar da aka karanta nan gaba ya sauka ne nazala lamma qana al yahud yahudawa sun yi suka fi nasil qiblati a cikin dauke qibla أو في صلاة النافلة كوكو صلى النافلة على الراحلة أكن دبها في السفر أجد بها حيث ما توجه هو أثني أتاريه لوكس أن النبي صلى الله عليه وسلم يجي مكة كامين أوريش كوما مدينة إن يجي فسكنتا ينا فسكنتا كعبة نيجنا إبادة lokacin da ya dawo makka sai kuma Allah ya ce madina sai ya fara fuskantar kudus to yana ta fuskantar kudus din nan shi annabi ya fi son a ci ya ci gaba da fuskantar ka'aba amma Allah bai umarce ni da shi da haka ba to kullum abin da yasa ake son ya yi ka'aba ƴan uwansa larabawa za mu su musulunta wancan kudus kibla ne na yahudawa da nasara ka'aba ko na larabawa ne shi kuma sai ƴan uwansa larabawa su musulunta to ana nan sai Allah ya ce kannara ta kallubo je ka bin sama mun ga jujjuyawan fuskanka a sama kana neman mu juya da kai falan walli annaka qiblatan tardaha wa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa ayyu ma kuntum musammadun la to anan ne suka ce kaga abin ma nashi da kokato ya zo da yana fuskantar kudus yanzu kuma ya koma yana fuskantar gabas wato ka'aba inda yake Allah ce a ai shi Allah ko da yace dakin ka'aba ai ba a ciki yake ba ba ya ko ina bane ko ina ma akwai shi yawwa yammacin inda aka fuskanta gudun dan akwai shi gabashin yammacin ko ina akwai Allah shine Allah ke walillahi al-mashriq wal maghrib gabashi mahudan rana na Allah ne wal maghrib da wurin fadawanta ayil ardu kulluha li annaha ma nahiyataha aina ma ta wallu duk inda kuka juya da fujuha kun fuskokin ku ki salati da yin sallah bi amrihi da horon Allah fa samma wajhullahi za ibdan Allah na jananka allati radiyaha wanda ya yadda da ita Allah ya ga dama yanzu nan sai ce a juya ta hanyar annabi a dubi kaza yanzu dutse dutsen Ka'aba dutsen Arba ba dutse kamar dutse ne ba me yasa ya samu daraja Allah ya ce nan nake so in ga daraja shi dakin Ka'aba nan da Allah ya ce daki ne in ka je yanzu me zaka gani daban wanda zai kayatar da kai za ka ga dutse ne da zumunci kawai ba wani abu ya Allah ce nan na zaba abin da ka gani mai kyau a maka albarkacin wannan ɗakin ne wanda ko kwamfi tila ba shi a wajen to Allah ta wani ana ce gabacin da na duk na yamma na Allah ne fa ayyana ma tawallu ujuha kuma sama wani Allah inna Allah wasi'un Allah mai yalwan falala ne sa ufallu kullu shay'in alimun masani bi tadbiri khalqihi da sirri halittansa wa qalu duwawin sun faɗa bi wa duniya ko qalu ay yahud wan nasara wa man za'ama da wanda suka riya anna al malaikata cewa malaiku banatullah sun ce ittakhadha Allah waladan wai Allah yana da da qala ta'ala Allah ta'ala yake subhanahu tanzihan lahu tanzihan tsarka ko ya tabbata lahu gare shi an gabarin dan Allahumma bis samawat abin da ke cikin sammai nasa ne wal ali da kasa mulkan wa khalqan wa abidan mallakan sa ne halittan sa ne bayin sa ne wal milkiyyatu tunafi wiladata mallaka ko ta kora haihuwa dan ko a shari'a inda zaka sai danka yana bawa shari'a ta yanta maka shi to Allah subhanahu wata'ala yayi ya halici da kuma yace shine bawansa to mallaka ta kora haihuwa wa bar bima tagliban lima la yaqulu da yake ma fi samawati ba ce ma fi samawati ba kullun kowa lahu gare shi kani kuna masu biyayya ne muti'una kullun bima yuradu minhu kowa da abin da Allah yake nufi da shi ya halicce shi fi taghlibul aqil alhamdulillah alhamdulillah ya rabbal alamin Allah ya kara masa lafiya.
alhamdulillah wannan yana tambaya ne ko mutum ya iya shiga itikafi da kwana uku ko biyu ko kwana daya ko ɗaya ma yana iyawa itikafi a kallan sa ana yin na kwana ɗaya amma in ka ce kwana ɗaya dare da yini ya kama ka kaman yanzu gobe muna litini ko sai ka ce kayi itikafi ba ka can za ka yi itikafin ranar litini to dole ka shiga yau da daddare idan ka shiga yau da daddare ba za ka fita ba sai rana ya fada gobe to ana yin na kwana uku ana yin na kwana biyar ana yin na kwana bakwai mafi yawan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wanda hadisi yake gaya mana cewa idan goma na karshe ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan nade tabarmansa ya koma cikin masallaci ya itikafi har na kwana goma haka nan sahabban suke gwaikwayonsa kuma yakan tada iyalinsa dan shi annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin da gidan a haɗe suke ba sai ya koma gida ba dakunan yana cikin masallacin ne to da ka zai dinka tada iyalansa amma yana cikin masallaci nan yake zama har kwana goma
assalamu alaikum wannan yana tambaya ne wai yana tare da wani abokin sa ne to sai ya yi roƙe shi saboda abokin nasa bai iya rubutuwa sai abokin nasa yake mutu Allah yana da sanya aski da ya rubuta masa ya rubuta masa takarda Na'am.
saboda sani ya ce to suka yi ta da hajjare karshe dai masa mun ya ce to ba zai rubuta masa ya rubuta masa takarda cewa wai ya ce matar shi take je wannan to shine yake tambayar malamin da Allah wai yana da laifi a wannan rubuta a dai oh ba ya da wani laifi ai ba shi sakan mashi ba shi ne yayi ya gaji ya kuma taimaka masa an rabu a zauna lafiya
فاتح الله ثلاث مرات اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين Allah la Muhammad